أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta IKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damar sa da fallar sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine majalisinmu ko zamanmu ko darasinmu na ɗari da saba'in da tara muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammad al-aminu shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdulkadir Ar-Razi. Kamar yadda ‘yan uwa suka sani muna bin jerin ayoyi ne tun da mun haɗa littafi guda biyu sai mu dibi wace aya ce take a kan jerin ayoyi in dai ba mantuwa ba ko ko saboda wani dalili. To a yau za mu tashi a mas'ala ta ɗari bakwai da talatin da takwas a cikin littafin As'iratul Qur'an al-Majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdulkadir Ar-Razi a cikin suratul Nur. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar, Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus, al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba ɗaya. a mas'ala ta ɗari bakwai da talatin da takwas malam yake cewa fa in ƙila idan aka ce ma hikmatu tarkillahi zikra wato zikra al'amam wace hikima ce a akwai Allah bai ambaci a'mam ba jam'i ne na al'ammu shine baffa wan mahaifi da kanin mahaifi wal akhwali da kuma al akhwal jam'i ne na al khalu wato wan mahaifiya da kanin mahaifiya Allah bai ambace su ba fi qaulihi ta'ala a cikin fadarsa wala yubdina zinatahunna da ya zo sai ambaci saura bai ambace su ba inda ya ce wala yubdina zinatahunna yani azina alkhafiyya kas bayyana su mata ga wato kawarsu alkhafiyya wadda ta boyu illa li bu'ulatihinna sai ga mazajen su suratul nur ayat 31 har zuwa waɗanda Allah ya kawo wa hum min almaharim to amma shi kuma ay ammi ma'ana wan mahaifi da kanin mahaifi baffa kenan wal akhwal da kuma wan mahaifiya da kanin mahaifiya suna daga cikin almaharim waɗanda ya haramta aure tsakankanin su da su da ƴan uwansu ma'ana kenan bai halatta ba wato kanin mahaifiya ko wan mahaifiya ya auri wato ƴar ƴar ƴar kanin shi kenan wato ya auri ƴar kanin shi ko kuma wato ƴar wan shi shi ma haka babba al'akhwal khal baya auren wato ‘ya'yan ƙanwarsa ko kuma yassa. Wa hukmuhum hukmu manistuthniya fil aya, hukumcinsu hukumcin waɗanda an ka toge ne ko manistafna fil aya, ai manistafnahu fil aya. Hukumcinsu na bayyana ƙawa wadda take wato taɓoye, yani an ce ƙawa taɓoye, wato abin da ya shafi sarƙa wadda za a gani misali ko kuma in an fassara zina wato kamar jikin da kansa wanda ke kamar banda tafin hannu da huska a wajen waɗansu malamai ko kuma tafin hannu da huska suna daga ciki in jikin mace ake nufi ko ko abin da za ta saka a jikin jikinta akwai saɓani wajen fassara na malamai to me yasa su ba a kawo su ba tunda ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhun aw at-tabi'ina ghayri ghayri ulil irbati min ar-rijal aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awrati an-nisa to su ma ai waɗannan a'mam da akhwal suna cikin waɗannan waɗanda ya anka ambata malam yace qulna zamu ce amsa su ila sha'bi an tambayi ash-sha'bi wani malami ne an zalika daga wannan faqala yace li alla yusifaha al-ammu domin shi baffa wan uba ko wan mahaifi ko kanin mahaifi kar ya sifanta ita wannan mata inda ibn inda ibnihi a wajen ɗansa wa huwa laysa bi mahramin laha shi kuma ba muharrami na ba a wajenta misali idan shi wan mahaifi ko kanin mahaifi ya ga yar shi haramun ne ya aure ta an gane ko tun da yar kanin shi ne ko wan shi amma kuma idan ya ganta yana iya zuwa ya gaya ma ɗansa su yi hira sai shi kuma ɗansa ya ganta ma'ana ya ce kenan yana so wa kadhal hal kuma kamar hali fa yufdi ila fitna yana iya kai ga fitina tunda in ya sifanta mishi ita in ma ba zancen aure bane tunda shi aure halatta ne ainihin ba laifi amma tana yiwa ya kai ga fitina shi yaron ya kokarin sai ya ganta ko ko sai ya yi lalata da ita wal ma'ana fihi ma'ana a cikin shi anna kullu man istathna abinda ake son a ce kenan ma'ana duk wanda Allah ya toge yashtariku huwa wa ibnuhu fil mahramiyya waɗanda Allah ya kore da su da ƴaƴansu duka sun yi taro a cikin kasancewa wato muharramai ne illa annal ama wal khal sai dai shi baffa wan mahaifi ko kanin mahaifi wal khal da kuma wan mahaifiya da kanin mahaifiya wa hadha min ad-dilalati al-baligha wato wannan yana daga cikin dilala wadda take baligha wato ma'ana wadda take ta kai matuƙa ala wujubil ihtiyat akan wajabcin kiyayewa fi sitrihin na wajen sitirce ‘ya'yan mata musulmai, wali ƙa'ilin an ya ƙul, to ai kuma wani zai iya cewa kinan akan wannan amsa da aka bayar, hadihil mufsada muhtamala wannan wato barna ana sa tsammanin ai tana yiwa ta faru fi aba ibu'ulatihinna ga iyayen mazajensu iyayen mazajensu lihtimali an yadhkuraha tana yiwa shi mahaifin baba ya ambaci ‘yar kenan jikanyarsa abul ba'al uban miji in dabnihil akhar ka wani ɗansa na daban an gane ko wa huwa laysa bi mahramin laha shi kuma ba muharramin ta bane kenan misali ai shi uba idan ya gama ce idan ba ta ɗansa ce misali to an yi fira da ɗansa wanda ba shine an ma'auracin waccan ba an gane ko kenan shi ma ai kanin miji ko wan miji ai shi ba muharrami bane wa abul ba'li aidan an gane ko shi kuma ubangiji aidan na qada ala qaulihim in inna kullum mustaf inna kullum mustafna cewa dukkan wanda Allah ya toge a cikin aya yashtariku huwa wa ibnuhu fil mahramiyya da shi da dan shi sun yi tarayya a cikin mahramiyya an gane ko kenan shi uba in ya faɗa ma kane kowa sifar dan matar ai sun yi tarayya a cikin mahramiyya ba da dan ba kenan yanzu misali da ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna to su ƴaƴan mata dan saboda ɗiyansu sun je sun sifanta musu wato iyayensu ai shi jika shi ma haramun ne ya aure kakarsa to nan kaga da ɗa da uba an yi tarayya amma shi uban miji ai dan ya sifanta ma kanin miji ko wan miji ya to nan ba su yi tarayya ba kinan wannan amsa da aka bayar bata fito a fili ba kamar yadda sun ka faɗa. to bakin abin da dai malam ya kawo kenan a ƙarƙashin wato wannan to yanzu ina amsa amsa wadda za mu ƙara ba don bufin falon ilimi ba shi ne cewa ƙiyasi ne za a yi shi da al'ammu da alhal tun da shi ma shi daga cikin wato almaharin ya an ce maharimin da ya haramta ya aure ta an gane ko tun da sun yi suna daga cikin sai a yi ƙiyasin su akan waɗanda an ka ambata domin tun da uba haramun ne ya aura to shi ma ai misali waɗanda an ka ambata wa ko ƙani shi ma haramun ne sai ai kiyasin su Allah bai kawo su ba saboda can cikin suratul nisa a wani wuri ya kawo su daga cikin al-maharim hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum kenan su suna daga cikin maharim an san da wannan kenan ko ba a kawo su ba za a yi kiyasin su ne akan waɗannan wannan shi ne abin da yake bayyana kenan sai zamanto ko ba a kawo su ba za a yi kiyasin su wannan shine zai fi wato fitowa a fili an gane ko to sannan kuma a cikin littafin balagatul kalima fi ta'biril qur'ani na ustaz doktor fadl samun ra'i domin da littattafai kwarai a cikin balagata alqur'ani wanda akwai ma'anin nahau na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu akwai at-ta'birul qur'ani wanda ya fi shahara akwai kuma balagatul kalima fi ta'birul qur'ani akwai ma'anil abniya wanda duk suna da muhimmanci a cikin balaga ta alqur'ani dalibin ilimi zai samu wadannan littattafan ya dubi ayoyin da ya magana a kansu sai ya sanya alama da nomba ta safha kenan in ya zo ya buɗe alqur'ani abin nan ya buɗa daidai wannan ayar zai ga a cikin littafi kaza a safha kaza an yi bayani sai ya buɗa ya ga wannan bayanin domin wannan yana taimakawa wajen sauƙaƙa bincike ya kawo cewa me yasa aka kawo wa kalimata abna da kuma bani an gani an gane ko da yace au aba'ihinna au aba'i bulatihinna au abna'ihinna au abna'i bulatihinna au bani ikhwanihinna yake cewa to wani lokacin qur'ani sai kawo kalimata abna wani lokacin sai kawo kalimata albani me yasa to ya bambanta me yasa bai ce ba au banihinna ba sai ce au abna'ihinna yake cewa to galibi idan muka duba shi kalima ta al'ibnu duk da ke tana jam'i bani tana jam'i to amma kalima ta albanin ta fi ɗaukar mutane masu yawa saboda ‘ya'yanta tana yawa su zamanto goma ko sha biyar ‘ya'yan ‘yan uwanta kuma Allah ɗaya san iyakarsu suna da yawa musamman a babban family to kaga sai bambanta tsakankanin su wanda yana daga cikin hikimar da yake kawowa mai so ya kuma cikin wani littafi zai ga wato wannan bayani to wannan shi ne abin da zan iya cewa wallahu ta'ala a'lam mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 739 amalin yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wala tukrihu fatayatikum kada ku cilastar da fatayatikum na ana nufin bayinku domin alfata an gane ko wani lokacin yana iya ɗaukar wato jarumi alfata saurayi alfata mai aiki karkashinka to kuma budurwa fatayat an gane ko guda kuma sai a ce mata ama jam'i ne na al'ama an gane ko kuma ana cewa fatatun to ne an ka ce wala tukrihu fatayatikum kenan jam'in shi na lafazi shine alfatatu kar ku cutar da ana iya cewa alfatatu budurwa ko alfatatu baiwa to nan baiwa yake nufi kar ku cutar kar ku cilastar da bayinku kuma ba dole bane alfatatu sai baiwa yake duka a larabci domin ko ƴaƴanku ai haramun ne amma galibi zaka iske in ba wanda zuciyarsa ba ta rufe baya tilastar da ‘ya'yansa, amma dai bayi tun da ‘ya'yan wasu ne sai shi aikata irin abin da ke faruwa wato a ƙasashenmu duk banda idan ta zamanto ba za ta shafe ka ba za ta shafe naka ba ko ɗan ƙabilar ka ko jihar ka ko kuma ɗan fatin ka kawai sai ka ga ya kamata a kawo ta cikin ƙasa amma idan ta shafe wani naka sai ka ce bai dace ba to dai kar ku cutar da bayinku alal bigha'i akan albigha wato karuwanci an gane ko kuma duk abin da ke haramun ai bai halatta baka tilastar da wani akan sa in aradna tahassunan har in sun so kare kansu ma'ana in suna son su zamanto kamammu suratul nuri aya ta 33 malam yace ma a anna ikrahihinna an gane ko tare da cewa wato ma anna ikrahahunna tare da cewa cilastar da su ala zina akan zina haramun haramun ne fi kulli halin a kowane hali ko sun so kariya ko ba so kariya ba haramun ne don Allah ya haramta kinan nan ba za ka hankalta musu suna son ko ba sa so ba dan mace tana son ta yi karuwanci ko ko a misali ko ba ta kaunar ta karuwanci ai dole ne a ce haramun ne ko an cilasar da ita ko ba a cilasar da ita ba haramun ne domin Allah ne hananan doka Allah za a hankalta ma kulna za mu ce malam yace amsa li anna sababa nuzulil aya domin abin da yasa wannan aya ta sauka annal jahiliya wato su mutanen jahiliya a jahiliya kanu yakrahun yukrihuna ima'ahum suna tilastar da bayinsu mata ala zina akan zina al'ima jam'i ne na al'ama suna tilastar da su ala zina akan zina ma a iradatihin na tahassun tare da cewa su waɗannan bayin ba sa son yin zina fawaradan nahyu sai hani ya zo ala sababi akan sababi wa illam yakun shartan fihi duk da yake ba sharadi na ba ma'ana akan sababin da halin da aya ta sabka athani waɗansu malamai suka bada amsa ta biyu in ji malam annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki inna ma sharata iradatu tahassun abin da yasa shartanta wato tahassun son kariya ma'ana da kamewa daga zina li anna ikrah domin cilasta suwa la yutasawwaru ba za a iya wato hankalta shi ba illa inda iradatu tahassun sai lokacin da mace take son ta kare kanta kenan cilasta suwa ba za ta zo ba dole ko sai in akwai kiyawa sai a ce an cilastar da mutum to shi yasa kawo wato in aradna tahassunan لأن الأمة دومين إتبايوا إذا لم تريد التحصن إن بتسو كامي وبا فإنها تزني بالطبع ذات زناني ما بالطبع دا أبي التاء تصون زنا لأن إرادة هل jima domin son da take majima'i mustamirratun wannan niyyar tata mustamirratun za ta ci gaba fi jami'il ahwal a cikin dukkan halaye taba'an da ɗabi'arta wala budda min ahadi at-tariqaini an gane ko wala budda laha ba makawa gare ta min ahadi at-tariqaini sai an samu hanya biyu ko ya zamanto tana so da kanta ko ko ba ta so to sai an bacin lokacin da take so an gane ko domin lokacin da ba ta so to cilistar da ita sai bayanin lokacin da ba ta so domin lokacin ne ake iya cilistar da ita hali na biyu kuma lokacin da take so da kanta kuma ba sai an yi bayanin shi ba shine ahadu tariqaini ga abin da ya bayyana gare ni na ma'ana wallahu a'lam الثالث na uku anna in bi ma'ana iz waɗansu malamai sun kace da an kace in aradna tahassunan ita anna in ita kalima ta in da ta zo bi ma'ana iz tana ma'ana iz an gane ko kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa zaru ma baqiya minar riba ku bar abin da ya saura na riba in kuntum mu'minin har in kun kasance mu'minai ai iz kuntum mu'minin don kuna mu'minai akwai wato ma'ana biyu a irin waɗannan wuraren waɗansu ce in tana nan matsayinta da an ce in kuntum mu'minin ta hayijina in ji malaman wato basra kenan na nahau kenan kamar don motsarwa na an ce in kuntum mu'mini ai in kuntum kamilin al-iman ai in kun kasance masu cikakken imani wasu ka ce a iz kuntum mu'minin wato kamar malaman kufa don kun kasance mu'minai iz kenan sai ta koma zuwa ga wato ma'ana ta zarf an gane ko da ta'lil don kun kasance mu'minai kuma iz tana nuna wato lokaci an gane ko suratul baqara domin iz tana nuna lokaci wanda ya, ya wuce kenan idza kuma abin da zai zo suratul baqara aya ta 278 wa qawlihi ta'ala da kuma irin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa antumul a'launa ku ne madaukaka in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai suratul ali imran aya ta 139 ai iz kuntum mu'minin a wajen su mai malaman kufa kenan don kun kasance mu'minai ko kuma wato in kuntum mu'minin a wajen malaman basara ai in kuntum kamilin al-iman ake nufi wato ha in kun kasance masu cikakken imani littahayijina wato tahayyij da ta'un da ha babba da ya'un da ya'un da jimun tana nuna motsar da kai da kwadaitar da kai don ka aikata wani abu arrabi'u waɗansu malamai suka bada amsa ta hudu suka ce a'a anna fil kalami taqdiman wa ta'khiran su abin da sun ka doka a cikin magana akwai taqdim wa ta'khir jinkirtawa da gabatar akwai gabatarwa da jinkirtawa ma'ana an jinkirta wani abu an gabatar da wani abu taqdiruhu yadda za a kaddara shi wa ankihul ayama ku aurar da marasa aure minkum daga cikin ku was-salihina da mutane nagari min ibadikum daga bayanku wa ima'ikum da kuma wato bayanku maza kenan ima'ikum wa ima'ikum da bayanku mata in aradna tahassunan ha in sun nemi kariya daga zina kenan suna ganin za su iya fada cikin zina an ga alamun akwai matsala sai a tarba tun daga nisa malin yace to wa yabqa qawluhu wa la tukrihu fatiyatukum ala al-bigha'i mutlaqan ghayra mu'allaq kenan sai zama to shi wa la tukrihu fatiyatukum bai da alaka da in aradna tahassunan mutlaqan ne kada ku cutar da su ko suna so ko ba sa so kenan sai zaman to kenan bai da alaka da shi to wannan shine abinda wato malam ya kawo karkashin wato wannan aya to amma kafin mu wuce wannan na wala tukrihu fatayatukum kar ku cilastar da su cilastar suwa ta kai tsaye akwai cilastar suwa ta kai tsaye akwai cilastar suwa wadda ba ta kai tsaye ba shine misali a hana ma mace abinci don sai ta je ta yi zina misali to kaga wannan cilastarwa ce ba a cilastar da ita ba ta kama daki amma kuma an cirisar da ita wata hanya wanda kuma shine irin hanyar da yanzu kasashen turawa suke bi wajen bata kasashen musulmai da kasashen afirka wato a da sun zo sun cilastar da mutane sun kashe mutane da makami yanzu kuma sun kewaye su sun samu su tattalin arziki sun kewaye sun samu su takunkumin tattalin arziki sun samu su takunkumi na ilmi yadda ba sa iya kere-kere sun samu su takunkumi ta ko'ina yadda za su ci gaba da tilastar da su sai sun bi tsarin su su buga kuɗi su hana musu ce sun ba su bashi da abin da ya kama da haka dole sai in kun yarda da manufofin su kun yarda da miji aure namiji mace ta aure mace sannan a taimaka muku to wannan wato ya kamata a farga daga wannan to sannan kuma cilastarsuwa in dai har cilastawa ta kai cilastawa domin akwai hukumce hukumce karkashin cilastawa shin ya za a yi a gane ba an cilastar da kai wanda ya cilastar da kai ka kashe mutum suka ce kada ka kashe shi domin in ka kashe shi da cilas da kashewar taka da tashi duk cilas duk abu ɗaya ne to sai an ma cilastarsuwa in abu ne wanda an san ana iya cilastar da dan adam akwai dai hukumce hukumce tsakankaninta wanda hukuncin shari'a sai mutum ya balaga yake kama shi sai ya san abin haramun ne an gane ko ko wajibi ne bai aikata ba sannan hukuncin ya kama shi sai ya zama to ba bacci yake ba sai ya zama to ba mantawaye ba sai ya zama to ba cilistar da shi akai ba wanda ya kamata kowane hukunci da na shari'a da na aqida wanda za a ce aqida ce sai an samu tawafur shurut sharuɗa sun cika wantifa'ul mawani' kuma duk abin da ke hana hukuncin yayi aiki ko da sharuɗa sun cika ya kuru mutumin da ya furta kalma ta kafirci kuma yana baligi ba mahaukaci ba yana da hankalinsa ba mantuwa ba ba cikin bacci ba ba cilistar da shi wato akai ba to sai a ce ta tabbato amma in cilistar da shi akai kuma lalle tabbas za a iya hallaka shi in ya faɗa kaga ga sharuɗa sun cika gashi ba mahaukaci ba gashi baligi ba mantuwa ba ba cikin bacci ba kaga sharuɗa sun cika gashi kuma yana musulmi to amma ana iya cewa bai kafirta ba dan mi sai a ce a cilistar da shi akai shikenan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman rashin hankalta ma wannan yasa da yawan mutane suna sakin hukumce hukumce ga ƴan uwansu musulmai ba tare da sun hankalta ma wannan ba cikin aqida akwai wato tawafuru shurut wa intifa'ul mawani' cikin kuma fiqhu akwai tawafuru shurut wa intifa'al mawani' kafin hukunci ya tabbata fage ne mai nisa babi ne mai yawa mai faɗi ɗaliban ilimi za su iya yin bincike akan wannan to sannan kuma wannan ya nuna cewa kamar da Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa masu cin riba ba za a kafirtar da su ba ƙarara domin mi domin Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin kaga sai kira su da masu imani yace to da ya kira su ya ayyuhal ladina amanu da cin riba din kafirci ne da ya kafirtar da su sabanin yan khawarij da suke kafirtar da wato masu aikata kaba'ir da kuma al-mu'tazila to nan in aradna tahassunan mas'ala ce ta usulul fiqh mawani i'tibar mafhumil mukhalafa abubuwan da suke sawa ba a aiki da mafhumil mukhalafa domin cikin shari'a in mun ba cikin littafin usulul fiqh akwai al-mafahim akwai mafhumul muwafaqa shi mafhumul muwafaqa akwai al-maqtu' akwai al-mavnun sannan akwai al-musawi akwai al-a'la sannan akwai mafhumul mukhalafa mafhumul mukhalafa shi kuma kusan guda takwas ne duk da yake akwai na takwas wanda ba a aiki da shi sai an samu dalilan da suke nuna a yi aiki da shi sannan akwai mawani na itibar mafhumul mukhalafa wato su kuma guda takwas ne to wanga yana daga cikin su shi yasa ɗalibin ilimin lokaci in ya kalli lafazin nassi kawai ce zai aiki da shi zai samu matsala domin shi mafhumul mukhalafa akwai lokacin da ba a zuwa da shi kamar yanzu in bayani ya zo fi ma'aradil imtinan Allah ya nuna ni'imar da yayi inda Allah ce wa huwa alladhi sakhkhara lakum al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya Allah ya hore muku teku ku ci nama danyi to dan naman teku ya bushe ba a ci haramun ne a ci shi nan bai da mafhumil mukhalafa kaga dalibin ilimi in bai san wannan ba sai ya zo ya ce ai naman teku idan ya bushe ko nama abin da yake cikin teku yake rayuwa a ciki kenan wato haramun ne wato a ci shi abinda kuma baya rayuwa a ciki yana rayuwa a cikin teku da wajen teku an yi sabani wasu ka ce tunda yana shakar iska bai halatta ba inda kifi ne kamar wanda in ya fito shi mutuwa zai yi wasu kace a'a za a hankalta ba mafi yawancin lokutan sa in mafi yawancin lokuta yana yi a ruwa to sai a maida shi cikin hukuncin ruwa in mafi yawancin lokuta yana yin su a waje sai a bashi hukuncin waje akwai maganganu da dama na malamai karkashin mas'ala ɗaliban ilimi za su iya bincike to kaga daga ciki kuma mafhumul muwafaqa mukhalafa ba a aiki da shi in ya zamanto ne wato littaukidi littaakidi in ya zo don taukidi ko ta'akidi karfafawa kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mata waɗanda aka saki wala yahillu lahunna an yaktuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna bai halatta ba gare su su boye abin da ke cikin mahaifarsu na ciki kenan misali shine abin da dai malamai suka fita akan shi in tana da ciki ta zubar da shi saboda tana ganin auren bai jima ba kuma za ta kare idda ta ba sai ta sha wahala ba ko kuma saboda kiyayya da take da mijin sai Allah ce in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir har in sun yi imani da Allah da ranar karshe to kaga dan mace ta boye abin da ke cikin cikin ta misali ai wannan ba shi ke nuna ba ta yi imani da Allah ba to nan la mafhuma lahu nan wannan saboda ya zo ne littaukidi ko littaghlizi to sannan kuma malamai suke cewa ba a aiki da mafhumil mukhalafa in ya zo ne wato jaryan alal ghalib kamar abin da galibi shine yake afkowa misali inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna an haramta muku ku aure magola agola an gane ko agola ma'ana mace an ce agola shine mutumin da mace in an sake ta za ta yi aure wani gida ta je da shi ko namiji ko mace sai a ce agola to waɗannan matan an ka ce wa raba'ibukum an haramta muku ku aure agolanku ma'ana idan ka aure mace tana da ɗaya ta haramta ko da ba yarka bace ka aure ta sai ce allati fi hujurikum an gane ko waɗanda fi hujurikum suke cikin gidaddajinku su waɗannan ƴaƴan to kaga ita agola idan aka aure mahaifiyarta sai Allah ce allati da khaltun bihinna iyayen da kun ka shiga da su allati na farko na ƴaƴan ne allati na biyu na matan ne to su matan ha in kun yi kwanciyar aure da su to ƴaƴanku sun haramta amma in ba ku yi au- kwanciyar aure da su ba to nan ya halatta ku aure su in iyayen za su yadda don akwai wahalar ka aure mace ka sake ta sannan kuma ta yadda ka aure ƴarta ko da ba ku yi su kwanciyar aure ba ko da ta san shari'a ta halatta ma abu ne wanda yake na da wahala to amma a nan da an ka ce fi allati fi hujurikum agola wadda a cikin gidanka to yanzu ka aure uwa kun yi kwanciyar aure to kuma sai ka ga ƴarta amma ba cikin gidan take ba a'a ko da allati fi hujurikum saboda malamai suka ce galibi jariyan alal ghalib mace idan an sake ta musamman ya mace tana tafiya ne da ita ko yaro karami tana tafiya ne da ita ko za ta tafi da ita karama ta girma a gidanka tana a gidanka ko da ba a gidanka take ba wannan yarinyar ta riga ta haramta gare ka don haka nan ba shi da mafhumi sannan kuma ana zuwa da maf- ba a aiki da shi idan ya zamanto limuwafaqatil waqi in ya zamanto ya dace ne da waqi'i misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada muminai su riki kafirai masoya an gane ko kad- la yattakhidhul mu'minuna kada muminai su riki al-kafirina an gane ko la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a kada muminai su riki kafirai masoyansu ba wai su yi mu'amala da su ba mu'amala daban soyayya daban min dunil mu'minin amma sai su bar muminai to wannan aya ba tana nufin ba in ka hada soyayyan mumini da kafiri wato abu ne wanda yake ya dace a'a ba haka ake nufi ba kada dai ka riki kafiri masoyi to amma ta zo ne saboda waɗansu da suke su suna muminne suna ƙaunar muminne kuma suna son su haɗa da ta kafirai sai aya ta zo ta nuna kada su riƙi kafirai domin kamar su riƙe kafiran su ne suke mu'amala da su suke soyayyar su suna son su bar muminnai sai an ka ce kada su riƙe kafirai su bar muminnai don saboda abin da suke aikatawa ne amma ba wai don saboda ya halatta su riƙe kafiran ba a'a shi mu'amala da kafiri soyayya da kafiri a cikin zuciya wannan bai halatta ba to kaga wali muwafaqatul waqi ne to wannan wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i in aradna tahassuna shi ma li muwafaqatil waqi ne domin irin abin da yake faruwa ne suna cilastar da su amma su ba sa so kamar yadda Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa ya ku da kuka yi imani kada ku ci riba ninkin ba ninkin ko ad'afan mudha'afa a qira'a ta ibnu kathir da ibnu amir da kuma abu ja'far da yaqub sun karanta mudha'afa kada ku ci riba ninkin ba ninkin to kaga nan ba yana nufin ba a'a riba in ba ninkin ba ninkin bane ta halatta a'a wannan lokacin ninkin ba ninkin ne suke ci to in baka fahimci wannan ba za ka samu matsala sosai kaga misali wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala an ka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana tare da mu'minnai yana tare da sahabbansa ya tsaida musu sallah sallah ta yaki to wani sai ce a to an ce in yana nan kina yanzu tunda ya kaura salatul khawf babu ta kaga wannan matsala ce a'a nan an yi magana ne kan abin da yake faruwa tunda yana raye ni ina fatan ana fahimta ta wallati abin ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul talaq yake cewa wallahi ya isna min al-mahid bin nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum matan da sun ka yanke kauna daga haila daga cikin matan ku na musulmi in irtabtum in kuna shakka fa'iddatuhunna thalathatu ashhur to idda su wata uku ne wallahi lam yahidun da matan da ba su kai inda za su yin haila ba kenan su ma sai an ka shafe fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wannan ya nuna mace kenan kuma ta kai inda za ta haila ba ana iya daura mata aure tunda ba a zancen idda ba a daura aure ba to kaga sai Allah ce inir tabtum idan kuna shakka to in ba kun shakka menene hukuncin duk dai saboda wannan lokacin da ayat ta sauka suna shakka ne busan hukuncin ba to kaga in mutum bai fahimci wannan ba sai ya zo ya aiki da mafhumu shart bai san kuma mafhumul mukhalafa ba a wannan wurin ba a aiki da shi sai ya je ya fada wato a cikin matsala akwai wanda an yi sabani akwai wanda ba a yi sabani ba bincike ne mai yawa ɗalibin ilimi ya koma cikin littafin usulul fiqh ya ga al-mafahim da anwa'uha littafai daban-daban kuma ya gama wani wannan na dan kawo wato misalai ne saboda ɗalibin ilimi zai iya fahimtar wato al-mawani kenan wallahu ta'ala a'lam to idan muka je eh, a mas'ala ta gaba an gane ko wato eh, eh, mas'ala ta ɗari bakwai da arba'in malin ya ce fa'in ƙila idan aka ce kaifa matsalallahu ta'ala nurahu ya aka Allah ya misalta haskensa ai ma'arifatahu nan ya fassara ma'arifa ake nufi wato sani na Allah wa hudahu da shiryarsa fi qalbil mu'min a cikin zuciyar mumini bi nuril misbah da haske na fitila fi qaulihi ta'ala inda Allah ya ce masalu nurihi misalin haske na Allah ka mishkatin kamar fitila ce wato kamar eh, taga ce ko mu ce window ko alkuki fiha misbah wanda akwai fitila a ciki walam yumathil wa walam yumathilhu Allah bai misalta hasken shi ba bi nuri hasken sa bi nuri shamsi da hasken rana ma anna nuraha tare da cewa hasken rana atammu shi ya fi cika wa akmalu shi ya fi wato tumbatsa kenan da mu cewa cika da tumbatsa an gane ko to anan abin da ya kamata eh, mu fahimta wajen Allahu nuru samawati wal ard Allah shine mai haskaka sammai da kasai ba wani ka suka ce nur ba a cewa Allah haske ne an gane ko tunda shi Allah ba haske bane kinan nan yana daga cikin wurin da ƴan ahli sunna an ce sun ce ba haske ake nufi ba ma'ana ana nufin ba shi Allah ba da an ka ce nuru samawati wal ard domin Allah ba haske bane munawwir ne kenan an kawo suna ana nufin wato masdar Allah shine ke haskaka sammai da kasai saboda dalilan da yasa na haskakawa an gane ko masalu nurihi misalin hasken shi to nan haskakawa da ya bayar a cikin sama ko kuma misalin misalin shari'a suke nufi nan haske na shari'a ake nufi na imani domin alkur'ani haske ne an gane ko da sauran abin da ya kama da haka wasu sun tafi akan haka ina fata an fahimce ni to da haka eh, kuma hijabuhu nur abin da ya sha makanci Allah shine haske da halittunsa kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari yake cewa ko ta riwaya kuma hijabuhu nar wato hijabin wuta ne to sai yana cewa a'a hasken yana da zafi ne kamar na wuta ko kuma haske ne wanda yana cuɗanya da zafi kina sai zamanto haske ne mai tare da wuta an gane ko tunda wuta tana tare da haske a wata riwaya da yazo hijabu nar dan kakkace akwai matsala a cikin waɗannan wato nasoshi to almuhimmu dai wannan suna kiran shi a cikin ilmin balaga at-tashbihul maqlub tashbihi wanda anka juyi domin hasken alqur'ani ko haske na Allah subhanahu wataala ai yafi hasken fitila to me yasa sai anka juyar da shi ina fata an fahimce ni sai ka koma cikin misali al-balaghatul wadiha ka duba kaga irin waɗannan anwa da kuma littafan balaga kaga irin anwa'u na at-tashbih malam yace to qulna zamu ce al-muradu abinda ake nufi tamthilun nuri fil qalbi an sifanta haske ne a cikin zuciya wal qalbu fi sadri ita ko zuciya tana cikin kirji was sadru fil badani shi ko kirji yana cikin jikin dan adam an gane ko was sadru fil badani bil misbahi kenan an kamanta wato as-sadr shi kirji fil badani a kasancewa shi a cikin jiki bil misbahi da fitila wa huwa dau'u shine haske awil fatila ko ko lagwani wannan zarin wanda a cikin wato abin nan eh, wanda a cikin fitila irin ta da wanda ake amfani da ita fi zujaja wanda yake na cikin azzujaja kamar wato mu ce madubi wanda wanda fitila ta da take da shi an gane ko kenan hasken da a cikin wannan ko ko lagwanin da a cikin wannan mai lagwanin da ke bada haske kenan a cikin wannan wato eh, madubi kenan والزجاجة في القوة إتكو الزجاجة ونن مدوبين نفتلا في القوة yana cikin kuwa yan an ce kuwa ce ita ce yar karamar kafa wurin da ake iya azawa kamar cikin da za ku iske cikin zaure ko a cikin daki an danyi wani wuri inda ake aji fitila an gane ko allati la manfaza laha an gane ko wadda babu wata mashiga da ansa sai abin ya tsaya cak an gane ko wa hadha tamthil malin yace to irin wannan misali la yastaqimu baya tabbata illa fi ma zukira sai an kamanta shi da haka domin in ba a kamanta da taga ba inda za a samu kirji da kuma abin da ya kakkafe a wuri to shi yasa sai an kamanta da abin da zai dacewa da shi an gane ko sai zama to tashbihun ne maqlub kuma tashbihun ne tamthili domin cikin fuskokin abubuwa daban-daban aka fitar da shi asani waɗansu daga cikin malamai inji malam suka ce a'a anna nural ma'rifati shi haske na ilimi lahu alatun yana da kayan aiki ya tawakkafo ala ijtima'iha waɗanda aiki zai tsaya sai sun tabbata sun haɗu gaba ɗaya ka zihini kamar ƙwaƙwalwa wal fahami da fahimta wal aqli da hankali wal yaqzati da falkawa falkawa irin ta hankali kenan an gane ko wan shirahil qalbi da yalwar zuciya wa ghairi zalika da wani wannan min al khisal al hamida daga dabi'o'i na gari al khisal wato jam'i na khasla dabi'o'i na gari kama anna nural qindili kamar yadda hasken na fitila ya tawakkafu yana tsayuwa ba a kai gare shi al ijtima'il qindili sai an samu al qindil fitila wazzaiti da kuma wato mai wanda ake sakawa ko mu ce kalinzir a yanzu zamanin mu amma a can da lokacin babu kalinzir suna amfani da mai ne wanda yake kona shi wal fatila da kuma fatila shine lagwani wa ghairi zalika da wani wannan to tunda sai an haɗa waɗannan sai an kai misali da wannan saboda a nuna maka haɗuwar wato waɗannan abubuwa alatkin sun haɗu kamar yadda anan wannan cikin wancan misali ya haɗu abubuwa daban-daban ga taga ko mu ce wato alkuki ga fitila ga haske ga madubi ga lagwani ga wane ne sai a ce to kuma ga zuciyar dan adam ga ayoyin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ga kirji ga jikin dan adam duk a hada sai a buga misali gaba daya shi yasa sai misali ya zama to an hankalta ma wannan shi yasa ba wai an hankalta ma kawai hasken shi kadai bane athalithu amsa ta uku anna nura shamsi shi hasken rana ya shiriku yana kyalkyalniya ne yana bada haske mutawajjihan ila al'alami sufli yana ba da haske ne zuwa ga mutawajjihan kenan ya fuskanto ilal alim sufli ga duniya ta ƙasa ma'ana kenan nan duniyar da muke ciki kamar yadda ake cewa duniya la ilal alamil ulwi ulawi ba ga duniya ta sama ba wa nurul ma'rifati shi ko haske wa nurul ma'rifati shi ko haske na ilimi yashriqu yana kyalkyalniya ne yana bada haske mutawajjihan yana fuskanta ilal alamil ulawi zuwa ga duniya ta sama ka nuril misbah kamar hasken fitila kenan hasken fitila haskenta wutar ta sama ne take dubi to kuma zuciyar mumini haskensa yana komawa ne zuwa ga sama domin can ne wato zatin Allah yake kamar yadda aqidat ahlus sunna wal jama'a ta tabbatar da haka kuma ayyuka suna tashi ne zuwa ga Allah a sama ilayhi yas'adul kalimu tayyib to sai an ka hankalta ma wannan wato huskantar tanan na yasa sai aka kamancece ne da shi ba karfin hasken kawai aka hankalta ma ba arrabi'u abu na hudu anna nura shamsi la yashriqu illa bin nahar shi hasken rana baya fitowa ya bada kyalkyalniya sai ga lokacin yini wa nurul ma'rif wa nurul ma'rifati shi ko hasken ilimi yashriqu yana wato bada haske ne bil layli a dare wan nahari da rana ka nuril misbah kamar hasken fitila fitila idan tana cikin daki ko da daddare ko da rana za ta bada haske to shi yasa sai an ka hankalta ma wannan an kai tashbihi shi yasa ba aka hankalta ma hasken rana ba don bai bada wannan ma'ana alkhamisu amsa ta biyar anna nura shamsi shi hasken rana ya ummu jami alkhala'iq ya shafi dukkan halittu inda yake kai gare su kenan sai wanda ya boye a cikin ɗaki ko a wani wuri wa nural ma'rifati shi ko hasken ilmi da imani la yasilu ilaihi baya kai illa ba'dhum ba mai kai gare shi sai sashen mutane kenan ba'dhum shine fa'ili an gane ko la yasilu ilaihi illa ba'dhum sashen mutane ɗaya yake kai gare shi ko sashen halittu da an ce al-khala'iq ka nuril misbah kamar hasken wato fitila al-mawsuf wanda an ka siffanta da wannan wato zuciyar mumini kina sai zamanto tun da shi haske ne na fitila takaitacce ne ya shafi ɗakin ne ko wani bangare na ɗaki to shi ma hasken ilimi da imani ya shafi sashen mutane ne to wannan shine abinda wato malam wato wannan shine abinda wato malam ya kawo game da amsoshin da malamai suka yi shi yasa ba a kamanta shi ba sai aka kamanta shi da wannan ina fata an fahimta to wannan nan maganganu su ne malam ya kawo karkashin wannan to amma kuma idan muka duba akwai dan karin bayani karkashin wannan inda Allah subhanahu ta'ala ce Allahu nuru samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun Abu Amr da Imam al-Kisa'i sun karanta dirriyun ina fata an fahimce ni an gane ko wato dirriyun a sun yi mata kasra to da durriyun daga addurra ne shine lu'lu'u inji malaman zaure an gane ko ko zinari wato dirriyun da durriyun duka dai ma'ana su daya wato an canza madalun kasra ne sannan kuma da wato hamza da shu'ba ibrahim muka duba dirri'un ne su sun karanta dirri'un wato da alhamza abu amr da kisa'i sannan kuma durri'un an gane ko da imamu hamza da shu'ba sauran sun karanta durriyun na fata an fahimce ni kinan sai ya zama to kamar karatun guda biyu ne in an hankalta ma wato yadda ya zo a cikin wato alkur'ani wato mai girma an gane ko durriyun wato abu amr da kisa'i sun karanta dirri'un an gane ko shu'ba da hamza sun karanta durri'un an gane ko sauran sun karanta durriyun to waɗansu malamai suka tafi cewa duka ma'anarsu ɗaya waɗansu suka ce a'a saboda suna ganin da durri'un da durriyun duka ma'anarsu ɗaya shine haske kamar mai tunkuɗawa kamar yana tunkuɗa idon mai ganinsa domin haske in yayi tsanani sai ka kamar yana tunkuɗo gani zuwa gare ka shi yasa mota in ta fuskanto ka ko wani abu mai haske kwarai sai ka ɗan abin nan saboda yana tunkuɗe hasken ido yana tunkuɗe ganin ido waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a a ƙira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da Kisa'i an gane ko da an ka ce durri'un da kira'a ta shu'ba da hamza da anka ce durri wato kira'a ta abu amr da abu amr ibn al-arik sa'id anka ce dirri dirri'un an kai madalun kasra kuma da alhamza karshe kuma kira'a ta shu'ba da hamza an karanta durri'un an kai madalun damma da kuma alhamza sun kace nan daga durri'un ne shi tunkudawa daga dara'a ne an gane ko amma da an ka ce durriyun shi kuma daga durra ne shine wato abu mai haske kina sai zamanto nan an hankalta dirri'un da durri'un mai tunkuɗa ne wanda yake na tunkuɗewa tunkuɗo ma ido haske mai yawa wanda sai ba sa iya kare shi ko suna tunkuɗe hasken ido an gane ko durriyun kuma haske ne mai tsanani kamar hasken wato lu'ulu'i sai zamanto sun bambanta fassara wato tashi ina fata an fahimce ni kamar yadda dai malamai suka faɗi wato haske ne mai tunkuɗa juna كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم عند أنك يوقد من شجرة مباركة أنغانيكو قراءة ابن كثير ده أبو عمرو ده أبو عمرو ابن العلا ده أبو جعفر ده كما يعقوب سنكرنتا توقدوا an gane ko tawakkadu min shajaratin kenan ta tawakkadu ne kenan abin zai kuma zuwa ga wato shi almisbahu an gane ko ta tawakkadu kenan kamar ashirin shi ta tawakkadu na sai an kace tawakkadu tana haskakawa sannan kuma wato ibnu nafi' da kuma ibnu amir da hafs sun karanta yuqadu kamar ana hasa wutar kenan nan akwai wanda ya hasa ta kuma sai ta hasu da qira'atat tawakkadu sannan kuma sauran sun karanta tuqadu kenan damirin yana komawa zuwa ga tuƙadu ana wato hasa wuta to an ce tuƙadu kamar mu'annas ne kenan zai iya komawa zuwa ga azzujaja da anka hasa wuta wato a cikinta ita wuta kenan zai koma zuwa ga annar an gane ko to ko kuma mishkatin kin da anka hasa wuta a cikinta sai anka ce an hasa wuta amma a cikinta ake nufi ba ita wutar ba amma da anka ce yuqadu sai shi koma zuwa ga almisbahu shi misbahu kin da anka wato hasa wuta a cikin shi amma an kace tawakkadu an nuna an cinna wuta kuma ta kama ta kama a cikin wato misbah sannan kuma ta kama a cikin wannan wato tagakin ko kuma alkukikin saboda anan ne wutar take ci har take bada wato haske to inda mun ka duba dai cikin qira'at dai qira'o'in babu wani cin karo da juna yana da kyau ɗalibin ilimi ya san at-tawjih bain al-qira'at wanda kuma kullum muna faɗan littattafai wasu daga cikin su waɗanda suke taujihin qira'o'i na alqur'ani daban-daban misali taujihul qira'at al-ashr bil qur'an bil qur'an ko taujihul qira'at al-ashr bil qur'an na kursi malik abdalla da kuma qala'idul fikr fi taujihil qira'at al-ashr da kuma wato ash-shamil fi qira'at ash-shamil fi qira'at al-a'immat al-ashr al-kawamil wato kala kusan guda biyu ne akwai an tariqid durra والشاطبية دكما واتو موسوعة ودا أكي تكنشي أكوي كما الميسر في القراءات الأربع عشر سنن كما أكوي الدر المسون في علوم الكتاب المكنون أكوي كما البحر المحيط نا أبو حيان التوحيدي دا دي سورا ما لمن دسكي لتتفاي أتكي وان ننفجي طالب علمي هدا إن يزو كان آية يدوبا maganganun da suka yi kuma sai da za a taujihin wannan qira'at kin wanda yana taimakawa kwarai da gaske domin ana kawo shubuhohi game da abin da shahi tasbi wato taujihi na wato qira'o'i to wannan shine abin da wato malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya sai malam ya ci gaba da kawo kuma wata magana a mas'ala ta ɗari bakwai da arba'in da ɗaya fa in kila idan aka ce inda hu ta'ala Allah subhanahu wata'ala lam yumaththilhu bi nuri shams to bai siffanta hasken da ya kamanta ba a cikin wannan aya da hasken rana lima zakartum saboda abin da kunka ambata na hujjoji kenan da anka kawo guda biyar fa kaifa lam yumaththilhu bi nuri sham'i to me yasa bai kamanta shi ba da hasken wato candle candle shine ake cewa ash-sham' an gane ko wanda ana kiransa da da faransanci buji an gane ko in wani abu ne wanda yake yana bada haske wanda idan da zamu ce sai a ce wato candle ko mu ce candle wasu na cewa candle wasu na cewa candle wasu kuma suna cewa buji da faransanci shine wani abu mai bada haske wanda zaka kamar tsawo gare shi kamar kare ana hasa mishi wuta da yake fitilu ne na da waɗanda ake amfani da su ba kowa ya san su ba akwai kuma wata tsofuwar fitila da ake kira a ci balbal wanda za ka ga konko an fashe shi an samai kalin zira an ɗan ɗauko lagwani an ɗora sai ana kiranta wuta tana ci balbal shi yasa ake kiranta a ci balbal malam ya ce to me yasa bai sifanta shi da asham'u ba an gane kuma annahu atam tare da cewa shi hasken wato wannan kendirkin shine an mafi cika wa akmalu shi ya fi wato wato kai matuƙa wa ashraqa kuma shi yafi ba da haske min nuril misbahu daga hasken wato fitila domin shi hasken fitila yana ciki yana boye shi ko wannan nashi a fili yake yace kulna zamu ce inda malami mathilhu bi nuri sham'i abin da yasa ba a kamanta shi ba da hasken candle li anna fi sham'i ghishan domin shi cikin hasken wato candle akwai ghish mato akwai abin da ke cuɗanya da shi daga nan an ka samu algishi mutum yayi gishu kenan la mahala babu wata wato ba makawa bi khilafi zaitil mawsuf sabanin shi zaiti wanda anka ambata mai wanda anka ambata an gane ko walau mathalahu ta'ala bi nuri sham'i da Allah ya kamanta da hasken ash-sham'u candle kenan la tatawala al-munafiqu al-maghshush da munafiki al-maghshushu wanda yake ya cuɗanya imani da kafirci da tatawala ila istihqaqi nasibin fil ma'rifa da tatawala asalin at-tul tsawo da yayi linkaya yayi kokarin shigowa ya tararike ya shigo ila istihqaqi nasibin nasibin fil ma'rifa yace shi ma ya samu sauran haske na ilimi domin in ya zamanto da mai kyau din da wanda bai da kyau duk za su samu ilimin to shi kuma munafiki kenan zai shigo ciki in an kamanta da candle tunda hasken shi ba ɗari bisa ɗari bane tatacce amma da an ka ce wato haske ne na masu imani to kawai sai an ka sifanta shi da hasken da yana cikin wani wato zai wato wato madubi ko mu ce abin nan wanda yana yiwa glass wanda bai yiwa an gane ko ko vitar wanda bai yiwa wani abu ya shigo shi kenan sai mai imani shi kadai yake samun wannan athani waɗansu malamai suka bada amsa ta biyu suka ce annahu ta'ala shi Allah subhanahu wata'ala innama abin da yasa lam yumathilhu bi nuri sham'i bai sifanta shi ba da haske na candle li'annahu makhsusun bil aghniyai domin shi haske na candle ya keɓanta ne da mawadata an gane ko domin su kaɗai suke da wato kuɗin sayansa ko kuma su kaɗai ne masu mulki wanda suke da ikon a kawo musu wannan bi khilafi nuril ma'rifati sabanin iko wato haske na wato ma'rifa ta imani fa innahu fil fuqara'i domin hasken imani ana samun shi a cikin talakawa aghlab an gane ko fil fuqara'i wato aghlaba kenan fa innahu aghlaba fil fuqara sai at taqdim wa ta'khir an fi samun hasken imani a cikin talakawa duk da cikin masu mulki ana samun masu imani cikin masu kuɗi ana samun masu imani amma galibi masu kuɗi da masu mulki musamman kafirai za ku iske ba su damu da imani ba saboda wannan mulkin nasu da kariyar mulkin su da dukiyar su shi yake shagaltar da su daga biyan Allah Allah kai mu da tsari to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a cikin wato wannan mas'ala dalilin da yasa an kai tashbihi da abin da yasa wato ba a yi tashbihi da wannan ba wato bayanai ne na malamai waɗanda dole sai an tace su to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari bakwai da wato arba'in da biyu malam yake cewa fa in kila idan an ka ce at-tijaratu kalima ta kasuwanci an gane ko tashmalu shira'a wal bai'a ta shafi saye da sayarwa ash-shira'a sayarwa al bai'a saye fama fa'idatu atfil bai'i alaiha menene amfanin da yasa an ka kawo bai'u saye wato abin nan sayarwa tare da kuma attijara tunda ita attijara saye da sayarwa ne to me yasa an kawo sayarwa bayan ta fi qaulihi ta'ala inda Allah ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an dhikrillah ina fata an fahimce ni wato inda anka ce rijalun inda Allah subhanahu ta'ala ce fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal rijalun amma in mun ce yusabbihu lahu fiha a qira'a ta jamhur rijalun shine fa'ili domin su ne suke yin tasbihi amma in mun ce yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal qira'a ta ibnu amir wato da shu'ba sai da manto yusabbahu ana ma Allah tasbihi kina sai da manto na'ibul fa'il an shafe shi ina fata an fahimta an gane ko ana masa Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi sai da manto an shafe na'ibul fa'il malin yake cewa to kulna zamu ce at-tijaratu nan da ake an kace saye da sayarwa kasuwanci hiya shira'u wal bai'u shine saye da sayarwa alladhi yakunu sina'atal insani an gane ko alladhi yakunu sina'atun sina'atun sina'atan lil insani wanda zai kasance shine sana'a ta dan adam an gane ko maqsudan bihi ribhu wanda amma ana son wato a ci a ci riba wa huwa hilfatu shakhsi alladhi yusamma tajiran wannan shine aikin dan kasuwa wanda ake ce ma tajiri mai kasuwanci wal bai'u shi ko sayarwa a ammu min zalika shine an mafi fadin ma'ana kina sai mutu kalma ta tijara ta shafi kawai kasuwancin da ake neman wato riba albai'u kuma da wanda ake neman riba da wanda ba a neman riba duka sai zamanto kalma ta albai'u a ammu tafi fadin ma'ana shi yasa Allah ya kara da ita ya kawo ta wakila waɗansu malamai suka ce almuradu bit tijara huna abinda ake nufi da tijara saye da sayarwa mubadala huna mubadalatul akhirati bid dunya mutun ya sayar da wato duniya da lahira ma'ana ya bada duniya yayi aiki cikin ta ya bada ransa da dukiyarsa dan ya samu lahira kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan su munafikai ko kuma munafikai da kafirai sun sayar da wato shiriya da bata an gane ko tun duk da yake an ce kullu mauludin yuladu alal fitra to kenan an haife su ne akan imani suka bada wato wannan imanin suka sai bata ko da sun sun kasance sun tashi kafirai sun balaga ma'ana sun gane imanin shine gaskiya na asali sai suka fifita wato bata akan shari'a fama rabi hat tijaratuhum kasuwancin su bai ci riba ba suratul baqara ayat 16 wal muradu bil bai'i abinda ake nufi da saye mubadalatu wato addini bid duniya mutum ya saida wato addinin shi da duniya ma'ana ya bada duniya karbi addini kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah kama yadda Allah ya ce fas'au ila zikrillah ku yi gaugawa zuwa ga ambaton Allah wa zarul bai'a kubar kasuwanci kenan sai ku sayar da ambaton Allah da kasuwancinku kenan kasuwancinku da lokacinku da komai ku bada shi ga Allah wajen ambaton Allah kenan addinu bid duniya can kuma ad-dunya bil akhirah ne shi yasa an ka bambanta wa qila waɗansu malamai suka ce inda ma atafa al bai'a ala tijara abin da yasa Allah ya atafi na bai'u akan tijara li'annahu arada bit tijara yana nufin abin da ake nufi da at-tijara wato anan ash-shira'a wato saye itlaqan lismil jinsi ala nau'i kenan sai an ka ɗauki suna na jinsi an ka sama nau'i ma'ana nan shi sunan nau'i da sunan jinsi suna na wato jinsi ya fi faɗi sai an ka ɗauki sunan itlaqan lismil jinsi ala nau'i sai an ka ɗauki sunan jinsi sai an ka ɗora ma wato nau'i domin jinsi ya fi faɗin ma'ana nau'i kuma sashe ne cikin jinsi amma sai an ka ɗauki attijara sai an ka ce abin da ake nufi da ita wato wato wato ashira an gane ko sayarwa sai an ka takaita kenan ma'anarta akan sayarwa an gane ko kenan albai'u shi ko sai zamanto akan saye kenan sai zamanto an takaita ma'anarta ne shine wato abin da ake son a ce wa qila waɗansu malamai sun kace inna ma atafa alaiha abin da ya sa Allah keɓance wato yayi atsafin tijara wato kasuwanci da albai'u saye da sayarwa inna ma atafa alaiha lit takhsisi dan ya keɓance wa tamyiz dan ya bambanta min haithu ta fuskar cewa in an kai haka an innahu ablagha fil ilha'i domin shi ya fi wato shagaltarwa daga wato ya fi kai matuƙa wajen shagaltar da ɗan adam li'annal bai rabiha domin shi ciniki mai riba ya aqubuhu husulur ribhi bayan shi ne ake samun ake samun riba bi khilafi shira'i rabih sabanin saye mai riba fa innar ribha fihi magnunun domin riba a cikin shi abin zato ce ma kaunihi tare da cewa shi wannan a lokacin da mutum ya saya abu wanda yake yana ganin zai samu riba tare da cewa wannan ribat mutaraqqaban abin jira ne muntazaran abin shurare ne za a jira kenan sai zamanto sai an ka kawo wal bai'u domin shi bai'u da an yi shi ana ganin riba za ta zo amma ashira'u in an sayi ba dole bane riba a san lokacin da za ta zo ko da kayan sun yi arha shi yasa sai ya bambanta tsakankanin su wa qila wadansu malamai sun kace at-tijaratu makhsusatun bi ahlil jalbi da an kace rijalul la tuyim tijaratun nan ahlul jalbi mutanen da ke jayo abu asalin jalaba shay'a shine ya jayo abu jazaba shay'a ya jayo shi jabaza kuma sai an kai at-taqdim wa ta'khir ya jayo abu to ahlul jalbi galibi a cikin fiqhu da hadisi zaga ana cikin abu ta jalbi su ne wanda ke tiya su kawo kaya kenan waɗanda rijalul la tulhihim tijaratun waɗanda ma'abuta kawo kaya baya shagaltar da su bi khilafil bai sabanin sayarwa shi ko ma'abuta mutanen gari kenan su suke kula da sayarwa domin masu kawo kaya galibi zaka sun kawo sun rarraba ma yan kasuwa daga baya su kuma yan kasuwa su sayar to sai duk Allah ya kawo su da masu kawowar daga wani wuri da masu sayin dukkan su wato tijara ba ta shagaltar da su ina fata an fahimce ni shi yasa sai Allah subhanahu wataala wato ya kawo wannan to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo na bambanta tsakanin su ko kuma a'a an yi zikirul amri sannan an ka kawo khas tijaratun an kawo tijara kasuwanci wala bai'un da kuma wato saye da sayarwa kowane irin saye da sayarwa da babban da karamin duka baya shagaltar da su don a nuna maka cewa duniya ba ita ce wato gabanin su ba idan an ka ce ga al'amarin Allah ba sa wasa to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo a ƙarshe zan kare da wata mas'ala ne shine cewa akwai abin da ake kira mafhumul laqab mafhumul laqab shine an ka kawo suna jamidi wanda ba a iya wato fahimtar sabani ba a fitar da mafhumul mukhalafa a karkashin sa kaga yanzu an ka ce muhammadur rasulullah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne kaga suna ne alami to shi irin wannan jamid ba a doka mafhumul mukhalafa a wurin sa domin an ka ce to wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba annabi bane kin duk sauran annaba ba annaba bane kaga wannan zai kai mutum wagga fahimta za ta kai mutum ga kafirci to amma sai malamai suka ce shi mafhumul mukhalafa wato kamar ilmin abin da suka kira mafhumul laqab ana aiki da shi mafhumul laqab na mafhumul mukhalafa wato ana aiki da shi cikin sharadi in ya zamanto idza uwila bi mushtaqin in za a iya fassara shi da wata kalma wadda za a yi ishtiqaqin ta za a iya ciro ta daga wani abu misali nan da Allah ya ce fi buyutin azinallah a waɗansu gidaje ne Allah ya yi izini an gane ko fi buyutin azinallahu fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudubi wal asal ko yusabbahu lahu fiha bil ghudubi wal asal sai an ka ce rijalun la tulhihim a cikin wadansu gidaje ne Allah ya izini nan masallatai ake nufi Allah ya izini a ambace shi sai ce rijalun mazaje to kalma ta rijal ai bai dace a ce to su mata ma su ba za su je masallaci ba to sai malamai suke cewa to shine mafhumul laqabina amma nan yana aiki kenan zuwa masallaci ba a yi izini ga mata ba bai zan wajibi gare su ba amma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cikin sahih bukhari ga ku hana bayan Allah su je wato masallaci a ɗakin Allah mata ake nufi kenan kada a ce za a hana mata kwatkwata su je masallaci amma wannan ba yana nuna cewa ba mace dole ne ta je masallaci in ma za ta je akwai sharuɗa da kayan da za ta sa ba za ta sa turare ba za ta bi hanyar da maza suke bi ba za ta karkata idon ta ba za ta tsaya ta yi magana ba to wannan amma buyutuhunna khairul lahunna ji manzo Allah sallallahu gidajen sun fi musu alkhairi kuma ko ta je masallaci sahu na karshe yafi alkhairi gare ta shi ko namiji sahu na farko yafi alkhairi a gare shi to sai malamai suka ce to nan mafhumul laqab ana aiki da shi dalili kuma saboda da kalima ta rijalun ana iya fassara ta ar-rajulu laysa bi aura wal mar'atu aura shi namiji ba al'aura bane mace al'aura ce to tunda an yi uwila bi mushtaqqin sai zaman to rijalul la tulhihim mazaji ne dai Allah ya ma izini su je masallaci mata ba ai musu izini su je masallaci ba amma halat ne su je masallaci su yi sallah in an amince ma fitina wannan kadiba cikin littafin daf'u adwa'ul bayan fi idah al-Qur'an bil Qur'an na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin kadiba kuma cikin al-Iklil fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti kuma kadiba cikin littafin usul al-fiqh wajen mawani' na i'tibar mafhum al-mukhalafa zaka ga bayanai daban-daban kamar yadda malamai suka yi bayani wannan shine abin da zan iya cewa yan uwa musulmi da lokacin mu ya kai karshe sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh